بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala, wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawar shi da amincewar shi Allah subhanahu ta'ala ya sake ba mu damar ci gaba da darasin mu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai taron albarka a yau muna ranar litinin shidda ga watan ramadan shekara 1447 hijiriya wanda shine 23 ga watan biyu watan fabriye 2026 miladiya muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya mana gama katar da faɗa abin da yake shine daidai da aiki da shi ya kare mu daga kuskure ya hane mu ɗaukan kuskure ko da mun fada cikin kuskure muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya karkare shi daga kirazan mu ya mana gafarar shi idan ban manta ba har ilau muna cikin wannan sura mai taron albarka suratu rahman a darasin da ya gabata jiya mun saurari wasu daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma bayin shi managarta wanda su ne muhsinai wanda suka kyautata wurin bautata ma Allah subhanahu wataala har suka kai darajar ihsani shine Allah subhanahu wataala ya azurta su da wasu ni'imomi wanda aka zano anan daga cikin dangin ni'imomi guda shidda manya-manyan ni'imomi wanda duk wani zuciya ta ɗan adam yana buƙatar irin wannan ni'imomin tun daga nan duniya bare bare bare can aljanna daga cikin manya-manyan ni'imomin nan wanda Allah subhanahu wata'ala ya zana mana shine ya mana baiwa na ni'ima wanda in Allah ya yarda idan mun shiga aljannan nan jannatan din nan wannan garake aljannan nan aljannatan nan guda biyu wanda Allah subhanahu wata'ala ya hadi siffofi kaɗan daga cikin siffofin su manya-manya guda shidda da farko Allah ya ce zawata afnan wayannan ne wanda suke da innuwa lum lum lum da launin nuka kala kala an gane ko idan ka shigo aljannan nan ka samu wannan yanayi sannan za ka ga ƙoramu suna gudana a cikinsa ƙoramu guda biyu masu gudana fihi ma'aina ne ta shiryan an gane ko bayan ka ga ƙoramun nan ni'ima ta biyu kenan ni'ima ta uku zakka ga kayan furuyi kowane iri da wanda ka sani da wanda baka yi sani ba akwai su zaujan kala biyu da na menene da na ɗanye da na busasshe da na zaƙi da na santsi fihi ma min kulli fakihatin zaujan haka ne ko sannan abu na gaba sai Allah subhanahu wataala yake faɗa mana wato akwai shinhudu masu kyau wanda 'yan aljanna suke mi suke kwanci a samansu nima ta gaba ko shin hudu wanda suke kwanci a samansu wanda aka faɗa mana ƙasan abin da yake taɓo ƙasan an yi shi da alhariri ne mai kabri mai sulɓi mai kyau to ina ga saman nashi an gane ko wanda ‘yan aljanna suke kishin gida daga cikinsu, sannan daga cikin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wato kuma an yi tanadin mata wanda suke ƙasiratun tsarf, wanda kawai idanunsu kallonsu ya taƙaita ne ga mazajensu kaɗai, iya abin da suke kallo shi ne mazajensu kaɗai, ba su buƙatar kallon wani in ba mijinsu ba, sannan masu kyau ne sai Allah ya ba mu misalin su kwatankwacin su sai ya ce mana ka annahunnal yaqutu wal marjan zaka same su kai kamar yaqutu ne saboda hasken su da kyalkyalin su da kyawun su da sulbun hatar su da murjani wanda mun ga hadisin da yace wato kana ganin kwabrin kana ganin bargo na kwabrin matarka ta aljanna bargon kana ganin shi an gane ko saboda ilson transparent kwa clear zaka gansu komi da komi lahiya lau an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala karshe yake ce mana hal jaza'ul ihsan illa al ihsan shin wai akwai wani sakamako na kyautatawa in ba irin kyautatawa ba ko fiye da wannan kaga ai shine daga nan muka tsaya yau insha Allah da yarda ubangiji zan mu ci gaba da aya ta wato 62 cikin wannan sura mai tara albarka mi Allah ya ci
بسم الله الرحمن الرحيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام الله أكبر الله سبحانه وتعالى يتقبل بامكما romo da kuma abin da aka tanada mu mumune a cikin wannan aljannatan nan mun ga wannan aljannatai guda biyu a jiya mun yi bayani kan cewa wanda za su samu su shige su su ne annabawa da mursalai da manya-manyan bayan Allah na kirki da kuma salihan bayan Allah na sawun gaba an gane ko kasan ai mutane Allah subhanahu wataala zan mu gani a cikin suratul waqi'a yace wa kuntum azwajan salasa an rarraba ku sinfi-sinfi guda mi guda uku fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mashamati ma ashabul mashama sai Allah ya ce mi wasabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun sai kuma wanda suke as-sabiqun as-sabiqun sune na kusa da wurin Allah subhanahu wataala sune yan gaban goshi kamar yanda ake cewa to sune yan gaban goshi suke samun wannan aljannatai guda biyu da muka gani bayanin su jiya an gane ko Allah sa muna cikin su sai Allah subhanahu wataala ya ce mana wa min dunihi ma jannatan a ƙasa da wannan aljannatan guda biyu akwai kuma wasu aljannatai guda biyu bayan wa'annan aljannatan nan da muka gani na muqarrabun ko na manya manya bayan Allah dan annabawa da mursalai akwai wasu aljannatai kuma guda biyu Allah subhanahu wataala ya ce mana fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukandiban da wanda ni'imomin ubangijin ku ne ku mutane da aljannu kuke karyatawa sai Allah ya ce mana mudahammatan su wa'annan aljannatan guda biyu wanda ba wa'ancan ba su kuma suna da inuwa ne manya manyan itace wanda tsananin kyau ɗinsu tsanwaye tar tsananin tsanwa in yayi tsanwa har ya sa tsanwa mai duhu an gane ko ka san tsanwa in yayi tsanwa na shimka in tana samun abin da take so ka gane ko zata bada mi zata bada tsanwa mai duhu ba ta bada tsanwa clear ba tsanwa mai duhu saboda yana da dadin gani a ido Allah ya ce da wasu ni'imoni ne mutane da aljanni na ubangijin ku kuke karetawa a cikin wa'annan aljannatan guda biyu akwai korama guda biyu wanda idanuwar ruwan nasu ruwa ne masu zubowa suna feshi an gane ko feshi kamar an ce ma feshi kamar jodo haka da ake samu din nan suna feshi Allah subhanahu wata'ala ya ce da wasu ni'imomi ne na ubangijin ku ya ku mutane da aljannu kuke karyatawa fihi ma fakiha a cikinsu akwai ababen marmari wa nakhal da kuma akwai dabino wa nakhalun wa rumman kuma akwai rumman akwai ababen marmari da dabino da rumman Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da mi cewa wasu ni'imomi ne na ubangijin ku ku mutane da aljannu kuke karyatawa fihin na khairatun hisan Allah subhanahu wa hisan Allah subhanahu ta'ala ya ce a cikin su wato wayannan aljannatan guda biyu akwai mata nagartattu katangasku an gane ko kyawawa Allah subhanahu ta'ala ya ce mana da wasu ni'imomi ne na ubangijin ku ku mutane da aljannu wato kuke karyatawa ya ne matayen nan suke hurun maksuratun fil khiyam wa'annan matayen da ke da kwai wato hurun mataye ne masu farin ido kuma masu baki lut idanun nasu wurin farin ka ganshi fari kal wurin bakin ka ganshi baki kirin masu yalwatattun idanuwa an gane ko wanda maksuratun fil khiyam an katankance su ko ka ce an taskance su a cikin menene tantuna cikin bash-bash tantuna kenan Allah subhanahu wataala ya ce da wasu ni'imomi ne na ubangijinku mutane da aljannu kuke karyatawa lam yatmisuhunna insun qablahum wala jan wani mutum ko wani aljani bai taba taba su ba kaga can ma wancan mata haka suke ko Allah ya ce da wasu ni'imomi ne na ubangijinku ku mutane da aljannu kuka kuke karyatawa sai Allah yake ce mana muttaki'ina ala rafrafin ko kudurin wa abtariyin hisan wato suna kishin gide akan wasu matassan kai wanda an lullube su da tsawon kular tsanwa mai kyau an gane ko tare da hudu masu kyau sai da kwance saman su sai Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban wasu ni'imomi ne na ubangiji ku mutane da aljannu kuke karyatawa sai Allah ya ce tabarakasmu rabbika zul jalali wal ikram albarkantu sunayen ubangijinka wa albarkatu sunan ubangijinka wato ya tabbata shi ubangijin naka ma'abocin girma wato da yawan karamci kenan wannan shine karshen sura kenan sai mu dawo mun shi kashin bakin wato ayoyin nan sai mu dawo mu ji ma'ana insha Allah Allah datar da mu Allah subhanahu ta'ala sai ya ce mana wa min dunihima jannatan wancan aljannatan mun ga na suwane ne na manyan bayan Allah ne to su kuma mumunai gama garin mumunai fa wanda ka san aikin su ba ɗaya bane ba anan ga mu duka masallacin nan muna zamne duka aikin mu ba ɗaya ba yake haka ne ko azumin nan in mun ida shan Allah ya ba mu dama muka ida sashi ladan mu ba ɗaya ba yake haka ne a cikin mu na akwai wanda yau ya wuni yana karatun Qur'ani ya wuni ya je yana biyayya ga uwaye ya wuni ya je yana sada zumunci aikin alkhairi kaza kaza kaza kaza taimakon mutane haka ne ko a kuma dida a cikin mu kuma akwai wanda yana kwance tun ɗazu kawai hutun shi dai yake dai kawai ana dai azumin dai ana dai azumin an tafi dai neman duniya ko kuma ana azumin dai ana dai kwance to ladan ya zama daya daga cikinmu watakila ka samu a yau akwai wanda ya hada aiki sai ɗan aljanna ke haɗa shi haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce wata rana ya tashi bayan sallah an yi da sallah ya ce daga cikin ku nan waye tashi yau yana azumi abubakar ne siddiq ya ce ana ya rasulallah ni ina azumi manzan allah ya ce a cikin ku nan wane ne ya yi mi ya je ganin marar lahiya abubakar siddiq ya ce ana ya rasulallah ni ina je ganin marar lahiya a yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin kuwa ya bada wata sadaka abubakar siddiq ya ce ana ya rasulallah ni na bada sadaka yau annabi ya ce daga cikin kuwa ne ne ya raka gawa abubakar na siddiq ya ce ana ya rasulallah ni na raka gawa ya rasulallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan aiki ne guda hudu wanda ba mai hada su a wuni sai dan aljanna to watakila a cikin mu nan yau wani ya hada su ya samu garanta aljanna Allahu alam watakila bare yanzu da ake da ake masan wannan din da ka tashi akwai mutuwa a wai misali da ka tashi aksari yau raraman zaka tashi baka samu mutuwa ba kuma dai dama dai duka dai cikin mu kusan kowa na azumi kaga banka sai ka gani wani tuni ya hada hudun nan tuni ya zama da aljanna to aikin ya zama ɗaya da mu da wanda bai hada ba an gane akwai wanda azumin shi ya ida shi cikin kalle-kalle cikin giba cikin gulma annamimanci kalle-kallen tiktok kalle-kallen fulafulan hausa fulafulan india wane ne a haka za ku zama to ɗaya da wanda yake mi masallaci zaune yana ta karatu qur'ani shi yasa ayyuka daban-daban ne to amma kuma menene shi mumini ne ko mumini ne yana sallah yana azumi to shin ya zo ya samu wannan aljanna ta manya annabawa da mursalai mun gane ma'anai akwai aljanna aljanna hawa-hawa ce a daraja a daraja ta aljanna hawa-hawa ce ba ɗai bane ba ba wai an ce an shiga aljanna ba a ba ɗai bane ba yanda ka gani nan duniya gidaje hawa-hawa ne aljanna ma hawa-hawa ce kai dai da kaga wani gida kai ka ce dai komandan shi aka yi ba namu bane nan haka ne ko wani gidan kuma ka gani dai ya ayyuhan nasu ne dai ake ciki amma kuma dai menene gida ne ka ce ba gida bane ba gida ne to wannan bambancin duniya da lahira watakila wanda yake cikin rubabban gidan da shine mai daraja can sama a aljanna saboda inna akramakum inda Allahi atqakum mafi karamci a cikin ku a wurin Allah wanda yafi kowa tsoron Allah mun gane ko to shi yasa aljannatan nan su wannan na manyan bayan Allah ne to yanzu kuma ga ta gama garin mu ne gama garin mummunai da kowa da kowa hatta da ta gama garin mummunan a cikin ma hawa-hawa ne ba hawa-hawa ne an gane ko a cikin ma cikin gama garin mummunan hawa-hawa ne akwai kasan a cikin karce residential ma karce administrative ma a gida ma akwai gida a cikin karce administrative a gida ma akwai gida an gane ko to wannan kenan hawa-hawa ne darajar ma daban-daban ce sai Allah ya ce wa min dunihima jannatan wato a cikin sabanin wa'incan ƙasa da wa'incan aljannatan guda biyu ko kuma koma bayan wa'incan aljannatan guda biyu akwai wasu mi aljannatai su ma guda biyu an gane ko akwai wasu aljannatai guda biyu su kuma yane siffofin su suke shi wancan mun ga siffa nawa siffa shidda ko ita kuma wannan sai aka ba su siffa nawa biyar wanda zan mu gani cewa bari mu tai da bambance-bambance a tare da ma'anai da kuma bambancin da wa'incan din tunda mun riga mun saurari ma'anar wa'incan aljannatan guda biyu na harko ko to wani bambancin kai da ka ji shi ka san ba sai an yi ba ka san akwai bambanci an gane ko amma dai aljanna ce eh aljanna ce aka ce da kyar muka da kyar muka sha eh in ma ya take eh ka sani wa wai akwai wani hadisi wanda talakan aljanna yana da abin da ya limka duniya da abin da ke cikinta na ni'ima fiye da so goma shi ne talaka na aljanna shi ne da ana taimaka ma talakawa aljanna da shi ne za a dinga taimakawa shi ne ƙarshen shiga aljanna to amma dai ka san ba sa zamanto ɗaya ba sai Allah ya ce me siffa ta farko wa min dunihima jannatan mun shi wannan fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban wannan ba mun harrace shi ko insha
mudahammatan fabi ayi ala'i ربكما تكذبان Allah ya ce mu da hammatan ko daga cikin siffofin wannan aljannatai siffa ta farko shine suna da bishiyoyi innuwa lahiyayyu innuwa ganyaye masu kyau sun yi launin wannan tsanwaye tsanwan ya yi tar har ya ciza ya zama baki-baki ka gane ko kenan su ma jardin ce cikakka lahiyayya ba a rage mata ba tsanwayen nata tsanwaye ne abin abin kyan kallo an gane ko kasan tsanwa tsanwa abu tsanwa abu tsanwa mai kyau yana da kyan kallo mana an gane ko balbar ma ai hatta da idanuwa aka ce wato masu matsalar ido ko in suna yawan kallon tsanwa suna samun sauki sauki a yanda masu binciken zamani suke cewa ko to Allahu alam bi sihhatir ruwaya amma dai tsanwa kallon tsanwa zaka samu tsanwa abu ne mai kyan gani ba irin tsanwan namu ba in ka duba tsanwaye tsanwayen shinkokinmu wallahi kai ma da kaga shinkokinmu tsanwaye ka san marayu ne da yawa daga cikin su suna da matsalar ruwa mana kuma suna da matsalar samun nutriman na shinkoki an gane ko suna buƙatar wasu abubuwa da ba su same su ba yace ma wato wannan tsanwaye ne wanda suke ciza duhu saboda kasaita kyawun nasu an gane ko Allah subhanahu wataala ya ce da wasu ni'imomi ne na ubangijinku ku mutane da aljannu kuke karyatawa ya ce sannan ya ce mi فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان kamun mu zo cewa fihi ma'ainan da dakhatan kaga dai na farko siffa ta farko wa'incan aljanna sai Allah ya ce mi zawata afnan kaga lub lub lub ko ina kuma launi kala kala su kuma wannan sai aka bada launi nawa launi tsanwa mai cizawa an samu bambanci ko ba a samu ba ga launuka kala-kala ga bishiyoyin su zawata a finantan nan kuma sai aka ce menene mu da hamata ko an gane ko sai Allah ya ce mana a cikin su fihi ma ainan nadakhatan a cikin wayannan aljannatan guda biyu na biyu akwai idan dana guda biyu na ruwa wanda idan zanen nan suna feshin ruwa ne suna jedo za a ce ko wannan kamar in ka sanya shi suna feshin nan za ka same shi idanuwa ne na ruwa amma suna feshin ruwa suna jika wato bishiyoyin nan suna samun ruwa yadda ya dace kuma wuri yana ɗaukan mi yana ɗaukan sanyi yadda ya kamata an gane ko a can kuma sai Allah ya ce mana fihi ma ainan tajiriyan akwai ƙoramu guda biyu wanda suke gudu to yanzu da a baka ruwa mai gudu mai gudana da a baka mai feshi wannan yi wannan ai ka san mai gudu ya yi feshi mai gudu yana feshi amma kuma ba lalle ba ne mai feshi zai yi wancan gudun saboda gudun ruwa kallon gudun ruwa ma kadai ba ƙaramin mi ba ne ba ba ƙaramin ni'ima ba ne ba sannan ruwa in yana gudu ya nuna cewa ruwa ne wanda bai mi bai karewa duk da shi ma wannan ba ta yadda za a yi yanki amma bai kai karhin wancan ba mun gane ko wanzazzu ne dawwamammu an gane ko zaka ga cewa gudanar ruwan nasu feshi yake amma ba mai yankewa ba kenan kaga karhin shi bai kai yayi mi ba yayi gudu can Allah ya ce menene fihi ma ainan tajriyan nan kuma sai Allah ya ce menene fihi ma ainan na dakhatan masu feshi ne an gane ko kaga bambanci na me bambanci na biyu na daga ƙoramin nasu bayan itatuwa sun bambanta ƙoramu sai suka bambanta shi yasa me yasa ake dan fuskanto a dan hango ma'anan bambancin nasu saboda mu sake zage damtse musamman hada ta farko insha Allah eh mana ka san na farko farko na farko na farko ne an gane ko na farko na farko ne mana sai Allah ya ce mi فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما sai تكذبان Allah ya ce mana fihima fakiha akwai kayan marmari akwai furuyi a cikinta wa'annan aljannatan guda biyu akwai furuyi a cikinsu wa nakhlun da kuma mi dabino wa rumman da kuma mi ruman kakka ji an ce da bino kai dibe irin wannan namu mai tauri a'a na aljanna ka san mu yanzu misali in ka ce da bino da yawa daga cikin mu mutane sai su ga da bino ba wani kayan marmari bane ba ko da bino ne ko kayan marmari eh sai dai ba a samu da binan bane eh ba a samu da binan bane ya alaji da bino ajuwa yake mu zo nan ajuwa ma da binan madina ka gan shi da bino ne baki kirin baki ne kular ɗin shi baki lute amma daɗin la haula wala quwwata illa ashwal madina dan jukulkuli baki mai daɗi annabi yace in ka ci bakwai a watan waya ko sihiri bai kama ka a wannan ranar ashwal madina ko ka zo ka ga sinfi sinfi na dabino kala kala wallahi kala kala za ka gani ya kai girman fom da sahel tabbas akwai wanda ya ma fom di sahel wanda girman shi kaga fom di sahel ko ya yi shi duk kulele zaka gani wanda wanda ka tabshi shi ka san dabino abinci ne kuma kayan marmari ne an gane ko kai ya ishe ka ka gane darajar shi Allah subhanahu wataala da yace fihi ma fakiha sai kuma aka ce ai yana cikin kayan marmari kuma sai aka ce wa nakhlun wa rumman kaga akwai wani abu da ake ce mai a harshen larabci zikirul khas ba'da al'am ambatan menene keɓantacce bayan an ambace su gaba ɗaya yanzu muna nan zamne sai muka ce ka tashi kana ba da labari an gane ko kana ba da labari ka ce yau wurin tafsirin namu ya cika jama'a jama'a sun zo da yawa mutane sun zo da yawa hal da alajuwa ne to alajuwa ne ba jama'a ba ne ba bai cikin mutane to me ke nuna da aka hudda shi girman shi da darajar shi an gane ko kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana wa jaa rabbuka ba tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha yawa tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku suna sabkowa a cikin daren lailatul qadr an gane ko da jibril a cikin su mala'iku to jibril ba mala'ika bane me yasa aka ce war ruhu fiha da a nuna mi girman shi da darajar shi da bambancin sa a cikin me a cikin mala'iku an gane ko zikirul khas ba'da al'ama ake ce mai ka ambato wanda yake keɓantacce bayan ka ambata jama'a gaba ɗaya don ka nuna darajar wannan ko kuma don a nuna a waigo a kalli hankalin wannan abin da aka wannan dabino da ruman ba su cikin kayan marmari amma sai aka ƙara maimaito su an gane ko a nan na duniya ka ɗauki na duniya ma ba na aljanna ba dabino na duniya in kana cin dabino yana daga cikin abin da yana saita maka mi glycemic dinka haka ne ko yana ƙara kai har da nau'an ba abinci ne kuma abin sha cin dabino yawan cin dabino yana ba mutum lahiyar jiki ka duba ka gani maryam alaihi salam lokacin da ta aihu bi Allah ya ce mata wa huzzi ilayki bi jizin nahlati tusaqitu alayki rutban janiya can kuma a wata ruwa tasaqatu ko tasaqatu alayki rutban janiya aka ce ki kama wannan kututtire na wannan itace dabino nan ki gilgiza zai zo maki wannan danyen dabino ki ci fakuli wa sharabi wa qari aina kaga me jego in ta aihu ana son ta cimi dabino danye danyen dabino yana bata kuzari yana bata menene ƙarhin jikinta sannan kuma yana kama mata wurin jinin da ta zubda ta maida shi an gane ko wanda ya shiga ibo ibo ibo glycemic in ka bashi dabino da sanne yake dawowa daidai an gane ka tambayi likitoci babu likitoci a nan eh likita ko ba a zo bincike kan nan ba dabino yana da tasiri sosai a rayuwar mutum ka duba ka gani jariri in an aihe shi an aihe jariri me ake ware mai tahniki ake mai ka zo ka tattauna dabino ka tattauna dabino yawu yawun nan naka ka dasa mashi a baki na dabino dabinon nan zaki zakin nan saboda zai zai bude mashi ciki zai samu lahiya yayin maganin cututtuka ka duba mai azumi aka ce in ka kai azumin ka mi zaka fara ci ka ci dabino yanzu zaka dawo an gane ko ka ci dabino to dabino yana daga cikin wannan da sauran abubuwa na amfani da Allah ya ɓoye ba mu sani ba ruman haka shi ma yana da wannan ɗin shi amfanin nukan shi shi yasa sai da Allah subhanahu wataala ya ida ce mana fihima fakihatun akwai kayan marmari a cikin wa'innan aljannatan guda biyu wa nakhlun Allah ya ce da dabino wa ruman kuma da ruman an gane ko da ruman wa nakhlun wa ruman an gane ko akwai su a cikin wannan aljannatan kenan wannan yana nuna ma wato darajar su daga cikin sauran kayan marmari to yanzu sai mu zo mu bambanta da wannan aljannatan na kayan marmari da kuma da bina da rumar ita kuma can me aka ce ita wancan fihi ma min kulli fakihatin zawjan babancin ya huta aka ce kowane irin kayan marmari akwai su kuma can ɗin zaujan zaka samu nan kuma sai aka ce fakiha na akwai kayan marmari wa nakhalun da dabino wa rumman da rumman ka gani ba a ce kowane ba an gane ko kenan kaga wannan yana nuna ma a cikin wannan aljannatan guda biyu min dunihima na sauran gama garin mumunai an gane ko akwai wasu kayan marmari da za a iya samu a waccan aljannatan wadda ba a samu ba anan a mun gane bambancin ya fita ai ko don mu hudda kauyanci in Allah ya rawata zan mu shiga bi iznillah dole Allah shi tausayin bai kai mutum Allah shi tausayin mu na'am kaga bambanci ya fita ba dai bane ba nan aka ce ma kayan marmari da dabino da ruman can kuma sai aka ce ma menene kowane irin kayan marmari akwai zaujan an gane ko siffa ta gaba فيهن خيرات حسان na'am فبأي آلاء ربكما تكذبان na'am Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin wannan aljannatan kuma guda biyu wayannan na gama garin mu'minai fihinna khairatun hisan a cikinsu akwai an gane ko mateku wa'inda masu kyau diri masu siffa mai kyau masu kyawo iya kyau an gane ko wanda kyawansu ake kwatanta maka kaga yanzu misali a nan sai ka je an ce coca-cola ko a can ma akwai wanda sun yi karfin coca-cola masu diri masu kyau sosai an gane ko wanda kyawansu bai da iyaka. An gane ko? A can kuma ya aka zo mana da su? Na'am. Hurun maksuratu filkhiyar ba ba nan ba, kan ka zo wancan aljannatan guda biyu. Na'am. Fihima ka annahun da liyaqutu wal marjan ko fi nan aka ce khairatun hisan can kuma sai aka ce qasiratu tarf lam yatmisuhunna insun qablahum wala jan ko yace ma fihinna khairatun hisan a cikin su akwai wato mataye masu kyau nan ma in ka lura kamar can gurin in aka zo ana bada abubuwan da ke da kwai abubuwan da ke da kwai kididdige shi ake da aka zo wurin matawa sai aka zubo su khairatun hisan an gane ko zubo su kawai aka yi can kuma aka ce fi na kasiratu tarf ga sunan ƙididdigen kallon su ga mazajen su kawai kawai zubo su ne aka yi kenan nan shine kamar yadda muka faɗi jiya a cikin aljanna zaka ga ana ƙididdige ma kaza kaza da an so mata sai a sakan maka kawai akwai su a sarara na akwai su kawai ka sarara ne sai Allah ya ce mi
حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان ya mate kun suke Allah ya ce hurun maksurat hurun maksuratun fil khiyam mateku ne wanda idanuwan su yalwatattu ne an gane ko akwai wadda macen da ta kalle ka ta- ta- ta gama da kai tun nan duniya da ta ma wani juziye ka gane an tafi da kai juziye ake cewa ko da an ma bar kwalfar shi ke da ce fuce wallahi ce fuce shi yasa in matarka Allah ya jarabce ka da mata wadda ta iya juziye wadda ta iya kwalfar ko lahi ta ma da ta zo baka a guri sai ta haraye shi a gane ko da an zo baka hakuri sai ka fara faɗa fa mace mai hikima mai hikima wadda ta iya wasa da idanta an gane ko sai ka fara faɗa fa ka san namiji in ya hawan bai iya faɗa ba shine matsala matsalar mu maza wallahi bai iya faɗa ba kawai da ka fara da ka fara kan ta zo baka hakuri sai ta ma wani kallo ta sabke idan kasa sai a daga shi a yi kwanfar daga nan da an ce haba haba haba haba haba ai yanzu su hasu cewa baban wane sunaye gare su da ne ake baban wane Allah mana gafara ka tambayi aran maka je an hasa baban wane yanzu akwai wasu sunaye daga haɗin sunan ma an gama da kai an yi kwalfar an haɗu sunan sai a ce a yi haƙuri ba a ƙara ba shi kenan sai ka ji an kashe ka in Allah ya baka mace mai hikima ka sha Pon fable na namiji yana daga cikin manyan-manyan pon fable na namiji mace wallahi kuma haka ne Allah subhanahu wata'ala ya kaddara shi yasa Allah ya ce zuyyina linnasi hubbu shahawat minan nisa'i wal bani aka dora mana san shawaice shawaice na mata ko to shine pon fable dinka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi mi ya ce abu guda hudu yana daga cikin menene jin daɗi na duniya na harko menene gida yalwatacce abin hawa lahiyayye an gane ko makwabci na kirki da mace ta gari wannan in ka same su a duniya ka sha eh gida yalwatacce yadda in kun tashi wasannin ku har APS kun yi da mata ka a ciki babu kunci dai ba komi kuna hirar ku makwabta ba su jinku amma akwai wasu gidaje dai Allah raba mu da su wanda hatta da kwance waje ba ku iya yin kwanciya cikin gine gida ku sarara saboda katanga maganar da zaka yi da matanka makwabci na shi sunan katanga ce ta raba ku Allah kare mu daga irin wannan gida kuntacce ba gida bane ba kawai sai kai ta roƙon Allah ya raba ka da shi bai cikin jin daɗin duniya aka haɗa ka da makwabci masifaffe jin daɗin duniya ka matsala ne ka hatsani ka zo gida ya tada ma hankali ka zo gida kana son ka walala ka sarara tun venturwazar kuna hira da iyalin ka hilin wannan ya sako maku gwalalo wani warin sai ka ji shi a makoshin ka wallahi ka saki wallahi mu ji tsoron Allah mu hasu da gwalalo gwalalan nan mu san yadda zan mu dinga yi a yi rami a zuba ko a kwasa a kai shi inda ake zubdawa ana cutar makwabta wallahi wani makwabci ba sai ya ce Allah ya isa ba zai ta kama ka yanzu a ramadan din nan da ake cika dare ba a yi barci ba ka zubi dogon lalai yana yawo a titi fi sabilillahi mutum sai ya zo zai je zai je masallaci ya hada cikin gwalalo ka mu shahadalci kuma mu ce aljanna muke nema a haka zan mu samu wannan aljanna gawa aka zo wucewa da ita annabi sallallahu alaihi wasallam aka yabi gawan nan aka yabe ta aka yabe ta aka ce sai dai makwabtanta ina ba su jin daɗin ta annabi ce la khaira fiha hiya min ahlin nar babu alkhairi a cikin ta ɗan wuta ce duk wanda makwabcin shi bai kubuta daga sharrin shi ba bai shiga aljanna in ji rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ka duba ya muke da makwabtan mu yanzu ai sai neman gafara wallahi mu nemi gafara da makwabtan mu mu dinga kyautata mu makwabtan mu annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma wani sahabi yayi kayi mi in zaka dawa nama a gidanka kayi romo da yawa ka raba ma makwabtanka dan sun shiga mishin nama ka zuba roman nan saboda ka san al'adar su su romo ana sha ana shan romo shurba ko muna ayan ka kai mutum romo ka wulakanta shi to su kuma shurba sai a yi abincin mutum ya kicin nama kawai sha roman ana shan shi to wai ma'anar dai ka ɗan yi dage-dage miya ka kai mashi dai da wannan kwa mu yanzu haka zaka ce ko makwabci yana da haƙƙi in za a zano haƙƙuƙuwan makwabci a kanka wallahi sai a yi darasin awa nawa ba a ƙare ba annan sallallahu alaihi wasallam cewa ma zana jibril yusini filta hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu jibril bai gushe ba yana ta mana wasiya ka kula da makwabci makwabci kaza har sai da nayi zata in ji rasulullah kan wahayi ya ƙare an ce makwabci zai gadan makwabci ka duba ka gani haƙƙuƙuwa na makwabci amma mu yanzu ya muke da makwabtanmu ka in aka tashi tsiyan ma aka tashi tsaye baka cuci makwabci ba amma baka san wane ne ba makwabcinka ba an yi adalci kuwa baka san mene ne ba kallon makwabci za kai ka gani yana cikin matsala ka taimaka mashi haka ne musulunci lissa'ili wal mahrum wannan haka ne ko ba sai ya tambaye ka ba ba sai ya kama shi hashin shi ba akwai magabtan da wallahi a ramadan din nan sai sun bi gidajen magabtan magabtan su sun sauke masa abincin ramadan duka kai yanzu irin wannan magabtan ai ka san cikin ikon Allah Allah zai karba yake su sai sai irin wacce aljanna Allah amsa mana to ka gani ko sannan daga ciki aka ce ma menene ka samu abin hawa lahiyayye cikin jin daɗin duniya kar ka samu ka buga ka buga ka zo motar ka motar ka da ka huto ka turo yaran unguwa sun watse yau yanzu zai sa su turi ba ta yi shiru eh shi ma da ya hudu a daidaita an watse turi zai sa isa billa kaji suna da misali shi mai a daidaita ne da ya hudu yara watsewa suke turi zai sa su bare cikin ramadan din nan eh fi sabilla amma a bar watsewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa tu'inu ar-rajul fi dabatihi fatahmil alaihi aw tarfa'u minu mata'ahu ko sadaka ka kama ma mutum a cikin abin hawan shi ma sadaka dai kamar shi sai a koya mashi in bai da hali a taimaka mashi lisa'il wal mahrum Allah mana gafara an gane ko ka samu abin hawa lahiyayye ka samu jin daɗin duniya daga ƙarshe sai ka samu mata ta gari annab sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin jin daɗin rayuwa da aka haɗa mashi aka bashi mata na gari annab sallallahu alaihi wasallam da khadija ta rasu aka ce annabi ka sake aure ya ce wamar ba'adu khadija wa zan aura bayan khadija ke yanzu mace mata masu jin masu jin mu ko masu kallon mu ki yi tunani ki ga in kika mutu mijin ki ya ce ya zan aura bayan wance in kuma ba ya ce ba kina ruwa wallahi kina ruwa a wani hadisi annabi ya ce duk matar da ta mutu mijinta ya mata shaida ila aljannati ya yi jajen ya rasa mata to ta samu aljanna to ya kike gani kin sha wallahi ƴan uwanmu ku ji tsoron Allah ƴan uwanmu ba lalle bane da yawa su sha sai sai dai Allah mana gafara to shine mace tana daga cikin me jin dadin zaman duniya sai Allah subhanahu wataala ya ce wa hurun ain masu yalwatattun idanuwa wanda kuma idanuwan nasu baki in baki lutune farin fari tas ne nuwar surfula cam kawai sai Allah ya ce mi
lam yaqulhunna insun qablahu wala
ba mu yi da jaa wannan ba ba mu yi da ayar ba hurun maqsuratu fil khiyam maqsuratun fil khiyam an takaitar da su a cikin tantuna tantuna mun san tanti ko ka ce mi lai bash bash bash na zama an gane na bu- buzaye to shi wannan tantunan na aljanna wurin jin daɗin zaman su ne na hutu suna hutuwa cikin shardar ɗinka na gida na aljanna su rawaya tantin cikin hutu ne tantin da mi aka yi shi da lu'ulu'u diamond da lu'ulu'u aka yi shi sannan wannan tantin yana da menene mil saba'in tsawon shi mil saba'in mil mil mil ɗaya duk mil ɗaya yana yan yan virgil san kilo yan virgil san kilo shine mil ɗaya mil saba'in don les environs san san kilo ko haka ne tsawon shi kenan daga nan zuwa wata mi wata daga nan zandar zuwa kusan tesawa ko san san ki- san san kilo shi ne tantin tanti na zama a wannan fa a dan huta ko tantin na zama a dan huta shi ne espas ɗin shi ka san ai tanti ɗan ƙaramin ɗaki ne na hutu haka su ne aka ɗan wannan ɗan taske su su kaga taske su ne aka yi a cikin wannan ɗakin suna zamna ana masu hidima kuma naka ne sannan suna kai mumuni kai kake zagayawa gare su wata bata san da wata ba an gane ko wata bata ma san da wata ba kawai ka je ka huta da waccan kai gaba ka je ka huta da waccan kai kawai hutu ne naka an gane ko a cikin tantunan nan suke wannan tantunan Allah kai mu shi yasa muke cewa akwai ratarafa shi wallahi akwai ratarafa shi eh za a sha mamaki hakurin da muka yi a nan kuma an Allah yarda zan mu ci gaba da yi Allah zartar da mu mu ci gaba da yi to amma can kuma zan mu yi ratarafa shi eh insha Allah kaga suna aka ce an an yi mi an taskance su an killace su to su kuma na harko menene sai Allah ya ce wancan mu dawo muna mukarana da wancan na harko da nabi wayancan sai Allah ya ce mana menene fihin na qasiratu tarf su ba sai an katangance su ba a su kawai ba abin da suke kallo sai kai ba su bukata kallon wani wuri sai kai kawai kai kai ne menene din su kai kai ne jin dadin su su kalle ka kawai shikenan ka sa ai da bambanci su wannan an taskance su su kuma wannan ba ma sai kawai kai ne suke son kallo kawai vision ɗinsa saman ka take a malam hudu akan ka ake kawai Allah kawa mana Allah ya ce mi
فبأي آلاء ربكما تكذبان mun san wannan لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان na'am فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da ce mana su wa'annan matan wani aljani ko wani mutum bai taɓe su ba verji ne kuma kullum cikin verjinitan su suke kyan kawai lahiya lau ba wanda ya taɓa su kamun kai kawai mazajen su ne mazajen su irin dai na jiyan dai bayanin kan jiya na'am muje متكئين على رفرف خضر وأبقرين حسان na'am فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah ya ci gaba da ce mana muttaki'ina su ma wa'inna a kishin gidan suke ka san ba a ce ma a kwance ba kishin gide kwanci na sarauta na kasaita na jin daɗi an kishin gida sai aka ce ma ami suke kishin gide rafrafin a wasu kili- masassan kai wanda launin su su ma tsanwaye ne an gane ko tsanwaye ne matassan kan nan nasu launin su an gane ko tsanwaye ne tsanwa masu kyau wanda za su dinga ɗokan idanunka ka kalla da kyau ka gani ka ji daɗi sannan aka ce abqari aka ce abqari a harshen larabawa sun kawo mashi fassara da yawa da yawa wanda daga ciki suna cewa wato shin hudu ne wasu kalan shin hudu ne daga ciki suka ce a- a a harshen larabawa in aka ce ma abkari kawai an kai ka matuƙa ba a iya siffanta ka an gane ko an kai ka wurin matuƙa ba a iya siffanta ka wani kuma suke cewa akwai wani gari na aljannu wanda da an ga abu sai a ce wannan kamar dai daga abkari ya fito shi dai a takaice dai shin hudu ne nasu wanda na 'yan aljannan nan wanda sai an shi a gansu tsananin kyawun su ne aka ce suna da matukar kyawu an gane ko masu kyau sosai shin hudun wanda suke kwanci kansu to ka gani yanzu nan su bambancin wa'annan da 'yan aljannata- aljannatan na farko aljannatan na farko me aka faɗi ƙasan shin hudarsa abinda zai taɓa ƙasa a abinda zai taɓa ƙasa ba faɗa mana abinda zai taɓa mi ba Sama.
su kuma yanzu an faɗa mana abin da zai taɓa sama akwai bambanci ko babu yanzu misali abin da zai taɓa ƙasa na wancan aljannatan na wannan ai ya fi abin da zai taɓa sama na wannan ɗin ma wanda muka gani haka ne mun gane bambancin abin da yake shimfiɗa a kan ƙasar su shine aka ce mine ne alhariri mai kauri mai sulbi suke kishin gida kan shi saman kuma sai mun je mu gani haka ne ko insha Allah ya ce me تبارك اسم آه.
ربي ba mu sauke wata aya ba a فبأي آلاء fabi ayi ala na'am muje تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Allah ya ce ya rufe mana suran nan da albarkatun sunan ubangijinka sun tabbata ma'abocin girma da karamci Allah ya buɗe suran nan da mi sunan shi ar-rahman sai ya zano mana mi ni'imomi ni'imomi da rahama da ni'imomi da Allah ya mana da ya ida sai ya ce mana albarkantu si ma'abucin girma ne da karamci gare mu bayan shi gaba daya kaga Allah subhanahu wataala ya mana bayu ya man mu bayu ni'ima da mi albarka wannan tasbihin ana son yawan karanta shi an karbo hadisi daga Rabi'a dan Amir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kulizimci hadin kulizimci fadar menene ya zal jalali wal ikram ya ma abocin mi girma da karamci wurin menene wurin yaban Allah kullu zumci yawan faɗin shi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum yana daga cikin abin da ake son a dinga faɗi sannan haka zalika sauban ya rawaito mana yarda Allah tabbata gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya yi da sallah wato yana cewa Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram ka gani ta zo mi tabarak smu rabbika zul jalal wal ikram yace tabarakta ya zal jalal wal ikram ana son a yawaita faɗin wato wannan wannan wannan wannan kalmomin in an yi da sallah da nan muka zo ƙarshen suratul rahman wadda mun mata kusan darasi biyar ko fatan abin da muka fahimta a cikinta gaba ɗaya suran nan Allah ba mu ladan shi kuma muna roƙon abin da muka gani na tsoratarwa mu tsorata mu ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinmu mu samu wannan aljannatan na farko Allah subhanahu wa ta'ala ya kama mana ya yi tilasta mu a kan bautar shi da kuma gode mashi da jin daɗin ni'imar bautar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuskure da muka samu a cikin wannan Sura gaba ɗaya, Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara shi ya share shi daga ƙirzanmu ya yafe mana kurakuranmu. Kuma muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu abin da yake shine daidai. Allah ya karɓa azumin mu, insha Allah. zan mu shiga sura gaba ko kuma lokaci ya gure to karanto ta mishi bismillahir rahmanir rahim إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكانت فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم الله أكبر ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة ya suke متكئين عليها متقابلين hasbuk hasbuk hasbuk mun yi da suratul rahman mun rihe ta da jin daɗi kuma zan muhara waƙaya kuma dai har ilau dai da aljanna dai amma dai gaskiya bayanan surar nan lokaci bai bari mu haƙura in Allah ya sa gobe muna cikin masu rai da lahiya da ikon yi karatun sai mu tashi cikin suratul waqi'a harkonta eh ita ma dai zan mu ƙara kaman kai ka ce suite din sura ce zan mu ƙara jin ƙarin bayanin bayanin mu mu ɗan aljanna insha Allah a cikin ta kuma zan mu ji bayanin su fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma Allah mana gafara shi Allah masu san aure daga cikin mu Allah auratar da su masu neman jari Allah ba su jari daidai da su masu kuma aiki Allah ya zamnar da su a cikin aikin su ya buɗa musu sabon arziki wanda suke cikin aiki kuma ya ƙara zamnar da su lafiya Allah ya sare mana al'amuran mu gaba ɗaya Allah karɓe azumin mu gaba ɗaya Allah biya mana bukatun mu da bukatun duk wanda yake bin mu bashin addu'a ko yake bin mu bashin alkhairi Allah biya mashi bukatun shi gaba daya Allah sa muna cikin wannan aljannatan na farko wanda muka gani a cikin wannan sura gaba daya Allah makaratu tukan mu albarka Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin rabbana qad hawaijna wa hawaij kullu man awsayna bid-du'a wa man awsaynahu bid-du'a wa man nuhibbu fika wa man yuhibbuna fika ya arhamar rahimin Allahumma rabbana wa qad hawaij kullu man lahu haqqun an nad'u lahu ya arhamar rahimin Allahumma ighfir li walidina Allahumma ighfir li walidina Allahumma ighfir li walidina وارحمنا بعدهم واشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم انا نسالك كل خير سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته